Salako? جيد مريم وسر المسألة وسر المسألة أنه إذا قال أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله أنا لا أشرك بالله فقل له وإنه وما الشرك بالله يشرك بالله قصره لي فسر لي فإن قال هو عبادة الأصنام
فإن قال هو فإن عبادة الأصنام قال هو عبادة الأصنام فإن قال هو عبادة الأصنام
فقل فقل وما معنى عبادة الأصنام وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي فسرها لي فإن قال فإن قال أنا لا أعبد إلا الله أنا لا أعبد إلا الله فقل فقل ما معنى عبادة عبادة الله ما معنى عبادة الله فسرها لي فسرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب فهو المخلوق وإن لم يعرفه وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وهو لا يعرفه وإن فسر ذلك بغير معناه فإن فسر ما يدعي معناه
بي- بينت له الآيات بين له الآيات الواضحات الواضحات في معنى الشرك بالله في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان وأن الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا هي التي ينكرون عليها ويصيحون كما صاح إخوانهم ويشيئون كما تعالى قالوا حيث قالوا حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا أنا على أن إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا في زماننا كبير الاعتقاد قديم الاتفاق هو الشرك الذي وجهه الذي نزل فيه القرآن نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه وآخر الأمور عليه السلام وعيسى عليه
فاعلم أن فاعلم أن فاعلم أن شرك الأولين فاعلم أن الشرك الأولي أخف من شرك أهل زماننا أحط بالشرك عن أماتنا بأمرين بأمرين أحدهما أحدهما أن الأولين أن الأولين لا يشركون لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء ولا يدعون ملائكة أو أولياء والأوثان الأوثان مع الله إلا في الرخاء هؤلاء إلا في القرآن وأما الشدة وأما الشرك فيخلصون لله الدين ويخلصون لله كما قال تعالى كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقوله تعالى وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله إلى قوله تمتع بكفرك قليلا تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار وقوله تعالى وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإذا أتيهم قوم فسجد معهم
فمن فهم هذه المسألة فمن بين هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه التي وزعها أتبعهم في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء وأما في الضراء والشدة والشدة فلا يدعون إلا الله فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وينسون سادتهم وينصر ساعتهم تبين له الفرق ومن الأمراض بين شرك أهل زماننا فإن الشرك أهم ثواني وشرك الأولين وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه ولكن أين من يفعل معلوم هذه المسألة هذه المسألة فهما راسخا فهو دراستنا والله المستعان والله المستعان جيد ما rage cewa wa sirrul mas'ala ma rage sirri a cikin wannan mas'ala da ta gabata ma rage annahu idza qala lalle a yayin da kake tattaunawa da wani mutum dan bid'a ko mushriki ko kuma wanda yake bautan shehunai idan yace baka ana la ushriku billahi ni fa da kake kuke mira mu mushrikai kana gani na a matsayin mai shirka to da ni bana shirka ga Allah shi ana la ushriku billahi ni bana ma Allah shirka to fa kullu sai ka ce masa wa ma shirku billahi to bawan Allah menene shirka ga Allah tambaye shi fassirhu li fassara mun menene idan kai kai shirka fa in qala idan yace huwa ibadatul asnam shine bautan gumaka to fa kul ga ya masa wa ma ma'ana ibadatul awsa- asnam me ake nufi da bautan gumaka fassirha li fassara mun ita fa in qala idan yace ana la a'budu illa Allah ni ba na bautan kowa in banda Allah fa qultu mishi ma ma'ana ibadatillah menene ma'anar bautar Allah fassir hali fassara min ita shi yasa kaga da yawa da ake zuwa na tattagarrama da wani ayi wani ya zo daga cewa ko kaza ne wani zai ce maka ko matsalar ku me da mutane mushrikai da me da su ba su san Allah ba ko kuma san Allah sai ka ce mishi to kamar da amma inda ma da magana sai ka ce menene shirka ga Allah ai in aka mai da kan mushriki wani abu ka aikata na shirka to menene shirkan ga Allah wani da kawo aiki ba sai ga kawai ya kaɗe magana ba za a ci gaba ba bai sani ba to shi ne ma da yake cewa fa in fassaraha idan ya fassara ta bima bayyana alquran da irin yadda qur'ani ya bayyana ne ake nufi da shirka fa huwa al-matlub to ai abin da ake nema kenan da kansa zai sa kansa rami wa in lam ya'rifu idan ko bai san me ake nufi da shirka ba to fa kaifa yadda ishe an me yasa ko ta da kaka zai yi da'awar wani abu cewa an masa ba daidai ba wa huwa la ya'rifu alhalin cewa bai sani ba ka ce an maka ba daidai ba alhalin cewa ko baka san ba me yasa aka ce maka kazan tunan ya ganin jahilci ya ƙara ƙaruwa sai ce wa in fassara zalika bi ghairi ma'anahu idan ya fassara wannan shirka din da ba ma- ma'anar da qur'ani ya fassara ba to bayyanta lahu al-ayat ma'anahu idan bayyana sai ka bayyana lahu a gare shi al-ayat ayoyi al-wadiha kamar da kuma kaka ji nesa ayoyi ahili wanda ba su bukatar wani tawili ko kuma wani tafsiri daban fi ma'anar shirki game da ma'anar mai ake nufi da shirka billahi da Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadatul awthar ko ga bauta kaza wasu cewa ga yanda ake nufi da bautan gumaka wa annahu wa annahu alladhi yaf'alunahu kuma abinda suke aikatawa fi hadha zaman a wannan zamani namu bi ainihi shine daidai da daidai da irin abinda manzo Allah ya yaka ai ga bayyana masa cewa ga abinda ake nufi wa anna ibadatallahi kuma cewa lalle bautar Allah wahdahu ta tabbata shi kadai ake yi wa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin wannan bautar kuma hiya lati yunkiruna alaina ko kuma ce wa anna ibadatallah lalle bautar Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu wanda babu wani abokin tarayya game da shi hiya lati yunkiruna alaina ita ce suke mana musu da ita a yau sai gana jiwanka da mummunan kalmomi a wannan zamani kuma wa yasihuna kuma ita ce suke daga murya a guraren wa'azukansu da mimbarorinsu da unguwanni da guraren haɗuwarsu kama saha ikhwanuhum kamar yanda ƴan uwansu na zamanin manzon Allah da suka kangare manzon Allah suke ɗaga murya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haifu qalu ta yanda suka ga gaya manzon Allah cewa aj'al al alihata ilahan wahida wai wanzu shi Muhammadu wai zi- yana nufin wai a sanya ya zamanto abin bauta ya zamanto abin bauta ne guda ɗaya ka abota wa kowa ka a kira kowa sai Allah suka ce inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abin da manzo Allah ya zo da shi ya zo da wani abu wanda yake cike da abin mamaki to shi za a yanzu ma kace kawai wani fa su kiran wani Allah in zaka faɗi in ka tashi kaka kirayi kowa kirayi Allah to sai a ganin cewa kai ne ka zo da umma baki kaga kamata a ce wanda ya kirayi wani Allah shine yayi ya zo da umma baki amma yanzu wanda ya ce a kirayi Allah shi kadai shi zo da umma baki to wani ce kaga ɗaya ne da waɗancan da ne yanzu sannan sai malam ya ci gaba da cewa فإذا عرفت إذا أنت يسني أن هذا الذي يسميه المشركون للي أبندا مشركي سكي أنبتنس في زماننا أو أن زمن النام كبير الاعتقاد وي ببن قدر الزجي شنو يسمى علمي نباتي لي لأكي فدا ko yau mana wani malam wani wani wani shi ma wani sakaran yaro ya hoto wai a wai mahjubai an ɓoye musu ilmul batin ilmi na zahiri da sallah da azumi da zakka da haji shi kadai suka sani amma ilmul bawatin da sani ba shi yasa yanzu za su rage faɗin maganganu ana ganin su kamar ma sun kafirta alhali cewa su waɗanda ba su gane ba mahajubai ne Allah ya sha makance su game da sanin sa da sanin rahmarsa da imani da, da imani da Allah eh kai kai sallah kake azumi kai kai mahajubi ne an sha makance ka baka da albarka me albarka shine wanda yake kawai in ya kalle ka Allah yake gani ana a zaune da Allah ba da idan zan saka mu wanzu in sun zo gaban in sun zo tsaka tsakiyar su in suka zo irin irin su sai a ciyo Allah mai kai daga na kake mai kai kaza kaza wai yanzu kai Allah kai maladan ina maka magana da Allah nake magana wannan shine ilimi a wajen su inna lillahi wa inna wala mala akwai matsala Allahumma amin shi yasa ba ku a lokacin za a kawo giya a sha mata su shigo a neme su in har ka ce ba su yi laifi to kuma ka ce wa Allah ya laifi ya yi Allah ya laifi ya fa'alu ma ya sha'u kenan wani iri Allah ba rabban ba karama bace ba to kuma saboda Allah ta ce Allah ya zina subhanallah ha ba rabban ba karama bace ba to shi ne ma da yake cewa shi ne suka ce shi kabirul i'tiqad babban kuduri wanda ya koyu game da ainihin ga magarin mutane ba da ce huwa shirkul ladhi wannan kuma shine shirka allazi wanda nazala fihi alquran qur'ani ya sauko da shi وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه ko manzon Allah tsaya da mutun Allah su karta mata a gare shi ya yaki mutane da shi fa alam kai sani anna shirkal awwalin ma da shi kaga wallahi shirkan mutanen farko da suka yi a zamanin manzon Allah akhaffu ta fi sauki min shirki ahli zamanina akan shirkan da mutanen zamanin mu suke yin ta a yanzu bi amare da al'amari guda biyu to mu ko malam sai mu ce masa shi ma bai ga shirkin da ake yi a yanzu ba domin shi malam da ya mutu bai gaba irin yadda a yanzu suke cewa ma Allah ma baki ne ma aiko shi ne aka yi shi malam bai gaba wani banda ba kai zamani iya tafiya magana magana ta gaskiya la ya'ti zamanu illa wallazi ba'dahu ashaddu shabu minhu kaga a yanzu muna ganin cewa matsala ne ko to la in Allah ya raya ta shekara 100 sai kaga a yanzu kuma bannar karama ce kuma subhanallah kai Allah kan Allah bai wani abun a nan gaba sai ma da ce to ahaduhuma ɗaya daga ciki guda biyu da malam yace zai kawo annal awwalina malam shi kaga mutanen farko la yushrikuna ba sa shirka da Allah wala yad'una malaika ba sa kiran mala'iku da suke rayawa cewa ayyan Allah suna kamun kawar su wal awliya da waliyai da gaske wal awsan da gumaka irin su waddan da suwa'an da ya'uka da nasara ba sa kira ma Allah tare da Allah illa firraha'i sai a cikin yalwa da farin ciki kawai yanzu ana cikin farin ciki kawai mutum sai ko zai tashi ko kuma Allah ya mata ni'ima ko wani abu sai ce ya kiraye wani shehun sa ko wani waliyin sa ko mala'ika wa amma shidda amma idan zaran sun shiga cikin kwanciwa to fa yukhlisuna lillahi dini suna tsantsanta addini ga Allah shi kai su kiran kowa kamar qala ta'ala ba cewa ba ra'ayi na bane ba kamar yadda Allah ya faɗa Allah ce wa idza massakum ad-dur ku mushrikai duk a yayin da wani abu na cuta rashin lafiya talauci kunci kakanuka ya shafe ku fil bahri a cikin teku ga igiyar ruwa ta kama ku ko mutuwa za ku yi dalla bacewa yake man da ona wanda kuke kira illa iyahu sai Allah shi kai amma da safarin ma najjakum amma da zaran mun tsirka da ko ilal barri zuwa ga haƙo a aratu sai ku kawar da kanku game da waccan addu'an da ku yi a cikin teku Allah ta kai wa kana insanu kafura nan da dan adam ya kasance mai kafircewa Allah ne me yasa a cikin kira shi wanka ba to a cikin motar zaka gani ko jirgin ruwan zaka ga wasu na kiran shi wannan kuma malam ya gaskiya bai gaskiya ba akan magana sa har da magana gaskiya to shi malam bai fasa cewa a shi ne sun Allah ma ba a kiran shi sai akai Allah ma ya rashe hu ne wa qawlu da fadan sa ulma ya musu ya kai annabi Muhammad ara'aytum ku ba mu labari in atakum da zai zo muku azabullahi azaba ta Allah aw atatkum sa'a ko kuma tashin kiyama kai tsaye zo ku a yanzu ba shiri ba tsammani a ghairallahi shin wani Allah ne tad'una da ku kira in kuntum sadiqina in har da gaske kuke cewa wani Allah yana da ta cewa bal barbe iyahu Allah ne da shi tad'una da ku kira shi kadai fa yakshi sai ya yayi muku ma tad'una ilayhi abinda kuka roƙe shi zuwa gare shi insha shi ma in ya ga dama watan sai da kuna mance ma tushri kuna abin da kuke shirka da Allah da shi yi qur'ani ko kamar ayatu magana kuna mance dukkan wannan shehunan da waliyai to kai ma da yau gaskiya cewa su kafirin zamanin manzo Allah mantawa suke a cikin kunci game da wani wanda yake kuma bayan Allah wa qawluhu ta'ala da faɗa Allah subhanahu wa ta'ala wa idza massal insanu duk ayayin yake ce durrun duk ayayin da wata cuta rashin lafiya kakanika ya shafi dan adam da a rabbahu sai kiraye ubangijinsa muniban ilayhi yana komawa zuwa ga Allah shi kadai har zuwa fansa tamatta ka ji daɗi bi kufri ka game da kafir cewa Allah da kake kana kiran wani Allah kalilin dan kankane ne zaka kira wani shehun da ko waliyin ka amma ka sani cewa gobe kiyama innaka min ashabin nari kada cikin yan wuta kina wani aiki ne na kafirai wa qawluhu ta'ala da fadar Allah ta'ala wa idza ghashiyahum mawjun duk ayayin da kun wacce ku ta lullube su kan zura da kai ka ce manyan duwar watsu ne domin in kai kuma duk teku tana haɓaɓɓaka tana tana tana tana tana tashi kai ka ce wani dutse ne zai hauku amma ko ba kai da kowa ce kuna zuwa sai jirgin ruwa sai sai ya dirmiyar da ku to a lokacin nan Allah ya cewa wa idza ghashiyahum mawjun a yayin da kun wace ku ta lallabe su kan duwar kai ka ce duwar watsu ne a gaban su to a lokacin nan da'a wallahi sai ga suna kiran Allah mukhlisai suna masu tsantsanta addini lahu addini a gare shi kai musu kiran kowane shehu ko wali ko mala'ika to mar shi faman fahima hadhihi mas'ala duk wanda ya fahimci wannan mas'ala allati waddaha Allah wanda Allah da kansa ya fuddo ta a hili fi kitabi a cikin littafin sa wa hiya shine annal mushrikina lalle mushrikai alladhina qatalahu rasulullah wanda manza su ya yake su yad'una Allah suna kiran Allah wa yad'una ghayrahu kuma masa kiran wannan Allah fil rakhai a cikin ainihin yalwa ne ka gani idan suna kiran Allah suna kiran wani Allah amma a cikin yalwa ne wa amma fi darra'i amma a cikin kunci da damuwa wa shidda da tsanani to fa la yad'una illa Allah wahdahu ba sa kiran kowa sai Allah shi kadai la sharika la ba tare da sun hada shi da abokin tarayya ba wa yansawna sadatahu ma da ce suna mance shugabannin su waliyan su jagororin su mantawa suke da su saboda sun san cewa nan bai da kashewa ana saboda sun san cewa bai da cewa anan gurin kawai Allah za a kira to ma da bayyana lahu zai bayyana da shi mai karanta wannan littafi mai karanta wannan mas'ala alfarqu bambanci baina shirki ahli zamanina tsakankanin shirkin shirkan mutanen zamanin mu wa shirkil awwali da kuma shirkan mutanen farko ba ce walakin sai dai aina man yafhamu qalbuhu hadhihi almas'ala wane ne wanda zuciyarsa take fahimta wannan mas'ala fahman rasikan fahimta tabbatacciya wane ne ma ne ke faɗa yace kai wallahi musana Allah shine abokin ta abun taimako kai ba ga fara wanda yake fada to shi yasa wannan malamin dole a kishin wa wallahi ka ga dai kika ce mun ji malai sun bace shi amma wallahi ta yata samu malamin da zai dora ka abu da larabci sahal da kuma gina ta da ayoyin alqur'ani irin wannan malamin wallahi wahala gare shi ko ba kun yasa ake cewa wahabiya ai kun ga ta wahabiya to ai shi kin ne Muhammad bin Abdul Wahhab in aka dangara sunan uban shi saboda sun san bannar da ya musu kuma wallahi a yanzu wani nazari akan wata mas'ala na ce kar mu je zuwa ga Muhammad bin Abdul Wahhab hatta da gumi wallahi mu gode wa Allah akan gumi Mahmud gumi wallahi sai daga cikin malaman da ya kamata musu addu'a a cikin rayuwar in ba dan Allah ya kaddara waɗannan malamai sun yi karatu a wajen malaman ɗariku amma suka ga kawai abin da ake karantar da su a Qur'ani da sunnan manzon Allah ya sha mamar da abin da ake aikatawa a ƙasashen Hausa sai suka ce to me zai hana a zo a yi kwamiti a yi wata a tara wasu jama'a a yi wata kungiya da za ta zo ta yaƙi wannan babban ƙalubalen da ya shigo cikin musulunci a je kan kabarin manyan waliyai ana roƙon su ruwan sama ana roƙon su albarka ana roƙon su lafiya alhali an manta da kiran Allah subhanahu wataala to a zo a kawo wata kungiya sai a samu suna izaratul bid'a kawar da dukkan abin da ya zama bid'a ne baya cikin aikin manzon Allah haka suka kawo su matasan irin su wani mala Ismail suka kawo ainihin gum suka ce to mu za mu yi shi da ma ai custom ne sai ya zo ce to aka rauka Allah gaskiya mun yi karatu a gurin ka amma karatun ba zai mu amfani ba sai idan mun tashi kwarai da gaske muna cikin matsala gashi nan Allah subhanahu wataala ya kai ba a roƙonsa ba a kiransa akan yanda ya dace an zo ana kiran wasu shehune da waliyai to mu matasa za mu zo mu shiga ƙauyuka da birane mu bai waye mutane kai da aya da alƙur'ani saka malam ijaratul bid'a sai ba da shi to shi a ka'ida idan kun ce za ku kawar da bid'a to duk abin da ka zo karwa mutum da wani abu to iya buƙatar ka masa abin da ya fi alkhairi to me zai hana ku sa wa ikamatu sunna kenan tunda an kawar da bid'a sai a tsayar da mai sunna ta manzon Allah to shi yasa kuma a lokacin su ko malaman ɗariƙu sai suka zo suka rinka cewa izala duk wanda ya shiga izala kafiri ne saboda saboda yasa yakan abin da suke fama da shi na me na kiran wani Allah ne za a yi to dole su wasu su zare sakarin su a yaki to nan ne ya bayu aka zo aka kawo wannan kwamiti aka ringa bin ƙauyuka ana gaya mutane cewa wannan shehunai da waliyai da aka binne ba su da cutarwa ko amfanarwa a hannunsu duka amfanarwa da cutarwa a hannun Allah take sai a kawo aya ta alkur'ani sai a kawo a kawo mutane sama da Allah a ce musu ga abin da manzo Allah ya faɗa to a lokacin da aka ringa samun dambarwa akan cewa ɗan izala kafiri ne saboda me yasa saboda ba su dogara da wani littafi ba da suke karantarwa sama da wani littafi na wannan malamin bangare kitabut tauhid kashfu shubuhat da al-usul salata da sauransu to sai zo to me za a faɗa a ji daɗi sai a ce ainihin wahabiyawa ne Muhammad bin Abdul Wahhab kin daga an ce wahabiyawa ne me za a ce ke za a ce da wani malami ne wai da an tace an tsine mai albarka kaza kaza kaza to kuma abin da ni na hango a yau din nan shine inda a ce an bar al'umma ba a yi wannan da'awa ba ta sunna to yanzu wallahi bala'in da muke ciki sai ya kai yanzu ‘ya'yan shagu da suke rike da duniya ta muna. Kadi ba ga a irin wannan yanayi ka ga malami na ɗariƙa ya baki ya zo ya ringa sakin baki din da yake an ce matsala ce wadda ta zamanto matsala ce wanda in ka koma zuwa ga addini akwai ta cewa mace tana iya zina don ta riƙe kanta a ɗauko maka in a ringa yaɗa shi a cikin al'umma a irin wannan yanayi akwai matsala. ko da su e zango da allo sun rusa muku Kano da Najeriya ga baki ɗayan yanzu mata suna nan hotel hotel ake kawo su ana ta sanar da su ƙananan yara kai ba ganin garin namu ma an ce a nan gurin manyan gurare zaka gani yara yan shekara 13 14 suna zina 15 16 a irin wannan yanayin da ya kamata a ce an tashi an yaƙi wannan abun wata ta ji labarin cewa ma ai zinan ma kina iya ta rike kanki saboda yunwa dan Allah nan ina za a samu albarka za a samu ba kuma wallahi wani fatawar da yayi sai wasu sai sun fara ake ta kai tsaye mata tuni kaka ce wani abu tuni wani yawa sun sanar da malamin da su ce gashi ya ga musu cewa dama yunwa suke ji wani ma za ce ma baban da dama ya mutu mai ya ce dama ba to gidan sai take rike gidansu shi kenan to kwanan shinkafa in ka ji abin bai tsayuwa karuwa suke wani ma mabin cikin aka yi contractual abin da ke ɗauka dubu talatin yake ɗauka na sekundar fa na firamare dubu sha biyar da ko ashirin ne. Eh, mun suke, mun suke. Eh, so shi kurtu dubu talatin shi ke ɗauka kana ji. In ka kai mine ne ko sifoto ne dubu arba'in ne. To shi ko bahun shinkawa shi kuma a yanzu da a wancan kwanukan dubu sittin da bakwai. Bahun shinkawa. To bahun shinkawa a yi albashi na wata biyu zai sai bakon shinkafa to gidan haya eh jika shafa kashe dubu tara dubu arba'in jika na wata bai wuce shiga ashirin ba dan Allah ya za a kare ikata dole dan sanda ya bada bindiga ya ce a je a yi mashi a kama shi saboda bai iya rike iyalan shi ina da shirin to wallahi wannan bala'in da ya shigo kasar mu Nijar da Najeriya wallahi idan ba a tsira shi ba ba san ba ina za a ci wanzu wani yake sai na gani da yau a da wani an ce bahun shinkafa ma mai kyau ta koma dubu ɗari har da wani dubu ɗari har da wani inna lillahi wa inna inna lillahi duk yanayin da muke ciki a yanzu a Nijar Allah a cikin ni'ima muke malami wata wadda ya ni bai mamaki ba tunda akwai malamin da shi sanata ya mutu a cikin littafin ina shi jihar da sai eh aka dauka ma ba sai kawai zina da kisan kai da shan giya halal ne a gari ga ya kawo nasu kuma da baka ai kare littafi ne duk ga wata ina shi da kifan aka dauka aka aka aka yada shi gane
suka mutu ba kai musu na ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba gani to ai shi ne magana so in zo magana ce nake nake so in kata a yanzu kamar ni na yi istishhadi da magana magana ƙara rawi wani zai iya yake ce wani kan yi wa cikin gona da wajen wannan wannan inna shi ya zauna ai yayi munafara da su cewa duk wanda yake so ya ringa zina da mata manyan mata shi to shiga dariƙa akwai kasafin yana yaduwa ta ji shigo to ƙara rawi da faɗa wannan magana mai faɗa cewa wallahi yace kuma akai ƙarar shi iya da hujja yace duk inda ga wannan mawludin da ake da wannan yace wallahi mata mu da suke nema to matsalar zauwar izala sai ya zama ta ci ba wai zancen wai a zo mace ta tare a gurin maulidi ba ko na abu ba amma ya raba mace zai ta shiga rin kabi ta shiga mutunci ka ta ringa alaka da maza da sauransu to wannan abin yasa waɗannan bannan duka aka toshe su wallahi in ba dan shi ba kai ba gaban mun taso ana cewa za a sa albarka a kai wani malamin da shehu ko wani abu ya je a kai amarya ne ya sa albarka in babu wani wani ba za a kata ba to shi sa koya ne waɗannan bayan Allah wallahi shi ne kokari kuma in ka zage su kuma kiyama ta take hukunci da tsakaninka da Allah kuma kaga idan ka dauki yanzu misali ka dauki kasar Burkina ka gani da yake su ma Hausawa da kasar Mali wallahi yanzu kai dan Burkina kai tsakana da gida giya musulmi ne wani dan Burkina ga shi gashi nan musulmi ne zai je sallah da komai amma burkutu wannan kullun baka isa kana shan ta ba giya shan kayan suke yi kuma da ma da wannan sadaka babu wani wani musulmi ne sai ka amma wannan abubuwan shi musulunci bai hana shi yin kayan shi wallahi wannan da'awa ta suna ta mana kokari amma kuma matsalar wasu daga gehe yanzu ka ga duk bannar da ake ai zango zai zo yayi wata banna hallu ya zo wata banna hadisi ga mutum zo wata banna daga malaman sunna sun mutu sun yi magana gashi abun saban Allah ne kawai sai a samu irin wannan su abul fatayin nan sai zo su tsaye maka gindi eh su ce ki kai ki wannan ƙarya ce kaza kaza ko su murdi ayat alqur'ani da hadisin manzo Allah su kana maka gindi su tsare eh inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi ba akwai aiki a gaba wallahi akwai akwai kaga ni eh ka ka kaga ni rai to to kaga ni to kaga ni kaga ni eh shi kenan an ce ne waka eh
su kuma abin da ka faɗa ɗin ne na cikin littafin sai suke ɗaukowa kada ne na cikin littafin suke huddowa saboda sun karanta a malaman sun faɗa kenan sai su huddo shi sai su ture maganar mazala domin a yanzu haka idan ka zo ka ce annabi Muhammad za a ce dai sallallahu alaihi wasallam amma kana cewa ba ni dan shehu na ran Allah iya karkawa ta hudu baka duk wani dan dariƙan da ya hudu akan dariƙa a dariƙa je ka ce masa ba ni dan Allah wallahi za ga ba zai girma abu ba ce ba ni dan shehu wani ka ambaci sunan shehunsa wallahi sai ya zabara da yake maka cewa wannan ya fi kima akan manzon Allah shi kuma in za ka yi magiya ka yi magiya da wanda ya tabbata da nassin alqur'ani da sunna ta manzon Allah cewa shi wannan iya da girma iya da daraja amma duk wanda zaka zo ka bashi wannan kan babbar da tabbas sai an fige kiyama Allah zai bayyana abin da yake ciki yasa wannan duka ƴan uwan ina faɗin haka ne wallahi saboda mu san aikin da yake gaban mu wallahi Allah sai ya tambaye mu kuma ba abin da zamu ma kan mu gata akai shi sama da mu wayar da ƴan uwan mu su fahimci addini wallahi babu sama da wannan duk wani abu da zaka ma dan uwanka babu sama da dan uwanka ya fahimci addini har yanzu a cikin matasan mu akwai jahilci akwai rashin sanin addini akwai rashin sanin tauhidi shi kuma wannan tauhidin nan dinin yawan sallanka da azumin ka wallahi idan ka mutu baka da tauhidi ake banza kake kuma tsayin mu da suke sallah da wani wane ne har yanzu karewa gani sallar da ake yi ko ta sallah da kasan ko kai kanka a ce kai kake karban sallah ba za ka karbe ta ba ba a san ba farilla ba a san ba sunna ba a san ba kabali ba a san ba ba'adi bangaren tauhidi ba a ma san komai wanzu hatta da bangaren abin da ya shayi ka ce wani magana da shi ma ne faɗa tambaye da tijanin da baki da kace da Allah baba me yin shirka ga Allah zaka ga mamaki duk wannan tijan han malaman su han malaman da suke koyi sun bada sallah dan Allah wata ka tambaye baba da Allah an zo tambaya ce muke yi da Allah Allah sun kada inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun kawo aya to wannan shirka ne ina ji tsoro da Allah akarauka Allah me wannan shirka wallahi sai kai kuka bisa da ba. Misali ba, izalan ma, eh, eh, bisa shi ba, eh, eh, mana, an kace ma izala ta bida ayin. Wanzu wani kuma aka ce wa izala, wani hajji ce annabi ya ce da ma in izala za su zo duniya nan, wani kuma bai faɗa wa, eh, in izala, wanzu ana shekara. Ko kuma a ce ai sabon addini, ai mu da wani wani wai da wayan mu izala ta zo, na haka kenan sabon addini da Allah ya ce. to sai ka ce da wayan ku to ai dariƙan ma kuma da wayan wasu ta zo eh eh ita ma dariƙan ce mishi yaushe aka yi amar tijani sai a tambaye su shekara ta ta nawa bayan manzo Allah ya yi shekara dubu da mutuwa hada ɗari ruwa aka haife shi to ita ma idan a idan wasu aka yi ta da haka ita ma ba addini ba ce kenan abin da ake nufi da izala kowa ya sani ko su su kabiru gombe su bararu sun ce kungiya ce kungiya ce kwamiti ne na na ɗaliban ilimi suka haɗu yadda za su ma musulunci hidima kuma tare da kasancewa ni wa a fahimta ta iya abin da ke tafiya a kansu gaskiya ni yanzu ba na tare da su kungiyar ba na tare da kungiyar ban na intisabi zuwa ga wata kungiyar izala ko wani abu a kawai abin da nake gani shine mutum ya tsaya ya zamanto yana addini akan yanci ya fiye mai sama da ya rabu da kungiya kungiya ma akwai matsala kungiya ma akwai matsala kawai ka bauta wa Allah akan Qur'ani da hadisi su waɗanda bayan Allah kokari suke dai su ne a kusa cewa su ɗaura mutane akai kaza amma i kokari da abin da zaka yi ka ɗauko Qur'ani da sunnan manzon Allah ka yi aiki akai kar ka wani mutum ya zo ya riga sha kaza domin in ka shiga kungiyar ma sai a samu wani malamin ku sai ya zo in ya bata da wani sai ce ku ku dinga sakin hannu ku hasa kama hannun ko kuma wasu sun daga wando ko ku saka ta kenan shi ya zama ya zama ilahu shi sa sharrin kungiyar su ma sai aka samu ala a cikin su amma dai in ka dauki littafai da malamai suka rubuta na akida koma zuwa gare su ahlus sunna wal jama'a sunanta ka koma zuwa ga qur'ani da fahimtar fassarar sahabban mazala ahlus sunna wal jama'a kake ba ruwanka da zuwa zuwa ga waɗannan bayan Allah bi da cewa akwai matsaloli da suke faruwa na san jagoranci da shugabanci shi ya ɓata su ina ƙungiyar sai ga manyan da suke can sama in ka zo ka samu wasu basu da karatu na addini kawai ɗan bariki na ka zo a ɗora su su ko malamai a ce su yi majalisar malamai a can gurin to waɗannan ɗan barikin asusun kuɗi a hannun sa yake wasu abubuwa a hannun sa yake yasa dinga ɗora mutane dokoki da su da dama don su ɗauke su a matsayin kaya shara to sai a dinga samun matsaloli amma in ka ji sai guda ɗaliban da ke karanta da su koya musu sunnar eh kau kare su koyi sunnan manzon Allah su masu wayar da ƴan uwansu akai idan sun ce ina za mu je wani masallaci za mu je kace duk inda kaga wani mutum ya iya sallah irin ta manzon Allah sallu kamar ra'aytu wani usali iya na arsala iya iziya iya kaza ce mutum ya sallah a gurin duk wanda ka san bai iya sallah ba to ka kauce masa kowa shi ka ka huta shirka ga Allah ini sare ita sihiri ini sare ita ba me da dalilin ga Qur'ani ga sunna ga kaza kaza kaza shikenan kai nasara wani masallaci sai je ne ran sallar juma'a a'a duk inda ka gwani malamin anguwa in dai mutum ya an tabbatar da cewa iya sallah kuma abin da ya bayyana ga mutane ba koyan al'amari ba mutum kirki ne isar da ka a gurin shi haka ƙetare masallacin wani ya yi masallacin wani shi kenan ka huta wannan abubuwan yawa shi ne bai faɗuwa a kowane ɓangare shi ne wannan ya yi ta ƙoƙarin ginawa kuma amma bai samu nasara ba a kan sora albanin zaria saboda shi ya ga matsalolin kwalliyar ce kai Allah dai kawo mana insha Allah sallallahu ba kungiya ya wuce ba eh shi ne yawwa idan an ce kungiya ce matsala za a samu kuma yanzu akwai da suka yi musu magana albani yana magana a kan wasu da cikin ba da fiye da zara wai wasu ko biliyan eh albani ya ce ma ɗan zara shi ɗani da na iska yau